assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hudu ba mu yau an yi ne a kan muhimmancin taimakon gajiyayyu a musulunci godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiriyi wanda Allah ya batar da shi babu mu shiryar da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangiji na farko da na karshe na tabbata shugaban mu annabin mu masoyin mu mai cikan mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka ya ku bayan Allah ne muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki a cikin suratul Ma'ida yana cewa ku yi taimakekeniya akan bin Allah da takawa kada ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da kuma ketare iyaka kuma ku ji tsoron Allah ku yi takawa Allah madaukakin sarki mai tsananin hukuma ne Allah ta kare mu wannan aya ya ku bayan Allah umarni take mana da mu ringa taimakon juna mu ringa agaza wa juna mu ringa tallafa wa juna mu ringa riƙa wa juna don al'ummar musulmi ta zama al'umma ce wadda take raye rayuwa dunkure a waje ɗaya mai taimakon shashi su ringa taimakon shashinsu duk wanda yake da neman tallafawa a tallafa masa kowanne ya tsaya a gefen ɗan uwansa musamman a lokacin da wata musiba ko wata damuwa ta same shi irin dai wannan lokaci da muke ciki a yau Allah madaukakin sarki ya ja kunnen mu yayi mana dokaciya kada mu zamo al'umma wadda ba ta taimakon ƴan uwansa Allah ya hana mu kada mu ga ɗan uwan mu cikin damuwa kawai mu zura masa ido mu yi hira. mu yi ta magana a kai shi wata rana wani lokaci ma in ba Allah ya kiyaye ba har mu yi masa dariya lokacin da yake cikin bukatuwa Allah madaukakin sarki a cikin suratul ma'un yana cewa bone azaba ta tabbata ga wasu masallata su ne waɗanda suke rafkana daga sallar su sai Allah ya ce sa'an nan suke hana 'yan ƙananan taimako wannan da Allah madaukakin sarki ya kira shi ƙanana taimako ba komai yake nufi ba shine musulmi ya hana dan uwansa taimako a lokacin da yake bukata wani abin da mutum zai iya ga dan uwan shi na bukata kuma ya hana shi yayi shiru yayi kaman bai ji ba ko yayi kaman bai gan shi ba ko ya nuna babu ruwansa da shi ya ku bayan Allah kuskure ne babba dukkanmu muna ciki sai dai wanda Allah ya tsare da yawa za ka ga ƴan uwanmu wanda mun san bukatunsu mun san talaucinsu wasu mun san ba su da lafiya wasu mun san musibar da ta same su kuma suna neman taimakon mu kuma za mu iya taimakon su amma shi kenan ba abin da za mu yi sai dai mu yi ta hirar su a ringa har ma wasu ga hira ta shakiyanci a ringa cewa na yawa da kwata kamar yadda wasu ke faɗa mutum ne an san shi kuna raye da shi bai da lafiya amma kuma sai ya yi shiru babu ruwansa da shi ya zo ya nemi taimako a wajenmu kuma mu kasa taimaka masa kowa ya yi shiru sai magana haƙƙi ne akan dukkan al'ummar musulmi idan dan uwa ya shiga damuwa lallai su taimaka masa kuma kowa ya taimaka masa gwargwadon irin ƙarfin da Allah ya masa wani ba zai iya taimako ba bai da kuɗi amma zai iya sa wani ya taimako wani ba zai iya taimako amma zai iya gwadawa mai neman taimako inda zai je neman taimako duk kowa ya tashi yayi abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa shin ba Allah ne yake gaya mana cewa mu ƴan uwa mu mu ne ƴan uwa juna bane to ina ƴan uwantaka idan lokacin da wata musifa ta samu dan uwanmu ko wata jarrabawa ta sauka a kai shi kawai mu tsaya muna kallon shi ba za mu taimake shi ba ba za mu taya shi na wannan abin da ya same shi ba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da imam muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kada kuwa juna hasada kada ku yi kasuwanci na na na na yaudara kada ku yi fushi da juna kada ku juya wa juna baya ku zamo bayan Allah ƴan uwan juna musulmi musulmi dan uwan musulmi ne bai zaluntarsa bai tozarta shi sa'annan bai yaudarar sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu tausayi Allah madaukakin sarki zai tausaya musu ku ji tausayin waɗanda suke kasa da ku don na sama da ku ya ji kanku shine Allah madaukakin sarki ya kubar Allah babu shakka da yawa ran mumini zai baci idan ya ga irin halin da muke ciki wannan kuma yana nuna raunin al'ummar musulmi saboda gaskiyar magana shine iyayenmu ba haka suka rayu ba iyayenmu idan dan uwa yana da damuwa suna da damuwa in ya kasa barci suna kasa barci in ya shiga cikin yunwa sun shiga cikin yunwa in ya shiga damuwa sun shiga damuwa wannan kuma shine koyarwa da addinin musulunci amma da yawa zaka ga yan uwa sun shiga damuwa kowa sai ya zama ya juya kai ba ruwan shi kowa ta kai ta kai gobanin bera kowa kan shi idan na ci abinci iyali na suka ci abinci ƴaƴana suka ci abinci shikenan duniya ta gama kyau babu ruwa na da makocina babu ruwa na da dan uwana kai wasu ma babu ruwansu da iyayensu wallahi domin akwai waɗanda suke abujan nan suna cin abinci su koshi amma iyayen suna can suna kwana da yunwa wani an gwada ma mahaifin shi wallahi sai ka ce karya ne wannan abu ne wanda ya zama dole mu tsaya mu gyara dan mu ma Allah madaukakin sarki ya jika mu a cikin mu za ka samu mara lafiya ga ciwo ya dame shi kuma kowa yana jin labarinsa har sai da ai ta labari ai wani bai da lafiya wani bai da lafiya kuma yana bukatar taimakon mu yana bukatar magani sai wasu daga cikin mu wanda Allah ya ya dikan su Allah ka sanya mu cikin su sune zaka ga sun dan yi motsi sun dan yi hubbasa wani ma zaka ga motsin ko an yi shi ba inda yake zuwa ya kamata ya zama ba haka al'ummar musulmi take ba duk inda dan uwa ya samu damuwa lalle a taimaka masa ya kuma yan Allah da yawa za mu ji labarin wani wanda yake talaka ne kuma bai da lafiya kuma za ka samu a cikin iyalansa da ‘yan uwansa da abokansa akwai masu hali, akwai masu dukiya, sun tara kuɗi sun ɓoye a bankuna, wasu sun tara daloli a gidajensu sun ɓoye suna da shi, amma sai dai a ce Allah ya sauke. Haka nan muna kallon shi zai gama kuɗin magani ya gagare shi, idan Allah ya kawo ƙarshe ma muna gani ya mutu. To wallahi, kada mu ɗauka ya mutu haka kawai, Allah maɗaukacin sarki duk ya san halin da muke ciki. kuma sai Allah ya tambayi kowa a cikin mu dangane da haƙƙin da ya zama yana kai shi akwai wani hadisi mai ban tsoro annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah madaukakin sarki a filin kiyama zai tsaye da bawa ya ce kai bawa na ne rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba bawa ya ce Allah ya kai baka rashin lafiya sai Allah ya ce masa ba wani bawa na yayi rashin lafiya ba ka sani ka ki zuwa ka gaishe shi inda ka je ka gaishe shi da yanzu ka samu rahama ta a yau ka ga kenan rashin zuwa gaishe shi kuma in nace gaishe shi dai ko san me ake nufi ba na ba wai kawai ka je ka ce sannu Allah ya sauke ba matukar kana da hali ka ce maka masa dole ne ka ce maka masa kamar yan uwantaka ne da ake ta magana kana da yan uwa cewa kana buga musu waya da safe ko kana buga musu waya da yamma in mu'alabati ko da minti minti kake buga musu waya wallahi in kana da kuɗi ka boye baka san musu ba wallahi baka cikin masa da zumunci baka cikin masa da zumunta dole ne haƙƙin su ne in Allah ya wadata ka kuma su wadata in ka ci abinci su ci abinci in ka sa tufafi su sa tufafi in ka samu nutsuwa samu nutsuwa in ko baka da shi Allah ya sani shi yasa zaka ga hatta lokacin da Allah ya maganar iyaye da ƙarshe sai ya ce ko ma me ya faru Allah ya sa abin da ke boye shi Allah babu abin da ake boye masa da yawa daga cikin ƴan uwanmu wasu makusantanmu wasu maƙotanmu wasu muna raye da su zaka ga sun kamu da rashin lafiya suna ta yawo da takardar asibiti su je nan su je nan su tafi wannan masallaci su tafi wannan masallaci suna ta shiga cikin kaskanci kuma ga ciwon an sani ga rashin lafiya an sani kuma ana ganin su kuma ana da halin taimaka musu amma ba za a taimaka musu ba kai ka ce gaba ɗaya mun waye gari babu masu kyautatawa a cikin mu ina ne ga 'yan kasuwa manya wanda Allah ya hore musu ka rasa inda dukiyar take tafiya ka rasa zakka da ake fitarwa ina take tafiya ga mu da wato kungiyoyi masu masu yawa ga mu da mutane wanda Allah madaukake sarki ya ɗaukaka su ya girmama su wanda ya kamata a ce suna da shiri na ɗaukar nauyin wannan al'umma gwargwadon yadda za a samu sauki a cikin rayuwarsa lalle idan irin wannan ya faru aka same mu gaba ɗaya mun yi bacci to mu sani akwai tambaya da Allah madaukakin sarki zai yi mana domin farilla ce wanda take kan al'umma gaba ɗaya amma in wasu suka ɗaurayi ta shikenan an samu sauki sauran su huta ya ku bayan Allah lalle ɗan uwa da zamu ga sun zo masallaci suna neman taimako lalle mu ringa taimaka musu mu ringa taimaka musu matukar mun tabbatar da taimakon nan daga gaske yi matukar mun tabbatar suna buƙatar taimako a yi ƙoƙari a ringa taimaka musu kada wato mu damu da ƙaryar masu ƙarya kada mu damu da mayaudara masu yaudara akwai masu ƙarya akwai masu yaudara amma wannan idan muka sake suka sa muka dawo ba mu taimako sun cutar da mu kuma mun cutar da kawunan mu da haka al'umma tana buƙatar taimako wanda duk Allah ya bashi hali lalle ya taimaka gwargwado kuma in za a taimaka a taimaka don Allah don me don Allah madaukakin sarki ya biya za ka ga mutum ya zo masallaci yana neman taimako ya tsaya ya tona asirinsa a gaban mutane ko mutane suna da halin taimakonsa kowa kawai sai ya kada rigarsa ya wuce za ka ga abin da ake samu bai da yawa alhalin da kowa zai bada ko da kaɗan kaɗan ne za ka ga an samu wani abu da haka abin da ya kamata a yi shine a samu yadda za a bincika a tabbatar da gaskiyar masu gaskiya akwai magareta tabbas mun san da su amma wannan ba zai hana in wani ya shiga damuwa ba kuma a daina taimaka mashi saboda cutarwar da suke yi wa al'umma ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku kwanu ga abin da ya hane ku kwara mota duniya da kuma kiyama ku sani abubuwan da suke faruwa a halin yanzu na damuwa da al'umma take ciki wanda lalle tana buƙatar taimako tana buƙatar a taimaka mata Allah madaukakin sarki shine mai wadatawa shine mai azurtawa shine ya sanya wasu ya ba su arziki wasu kuma ya jarrabe su da talauci wasu ya jarrabe su da arziki wasu ya jarrabe su da talauci wasu ya jarrabe su da lafiya wasu ya jarrabe su da rashin lafiya duka wannan jarrabawa ce ta Allah kowanne Allah madaukakin sarki akwai umarnin da yayi masa na yayi wanda aka jarraba da ciwo ya haƙuri wanda aka jarraba da arziki kuma ya taimako ya taimaka wa waɗanda ba su da shi ba shakka wani lokaci zaka ga mu karan kanmu muna bukata mutum zai ga shi ma yana da nauyi a kai shi yana da wasu damuwa kai wani ma zai ji ana bin shi bashi wannan duk bai hana kai taimako ba kai taimako gurgurdan karfinka mu taimaka wa ƴan uwa a wannan hali da muke ciki mu ma Allah zai taimake mu taimakon Allah shine in ya yi maka nashi zai ninninka abin da kai sa'an Allah madaukaki sarki gwagwadon abin da kai gwagwadon zai baka fiye da shi ku sani talaka ya bada sadaka yana da muhimmanci a musulunci talaka in yi sadaka har ya fi mai kuɗi in yi sadaka saboda shi mai kuɗi in ya bayar bai da matsala amma talaka in ya bayar dama hannu baka hannu ƙwarya to matsayinsa a wajen Allah yana da girma shi yasa zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificiyar sadaka shine mutum yayi sadaka lokacin yana cikin koshin lafiya yana cikin san dukiya yana jin tsoron talauci yana jin tsoron talauci kuma yana fatan wadata to lokacin sadaka take da lada ba lokacin da mutum ya kwanta ya langwabe ba yana nishi da kyar na cewa a bawa ne kaza na a bawa ne kaza a gina masallaci a gina makaranta haka yake faruwa da mutane wallahi ba wannan lokacin ba wannan lokacin to Allah ki karba amma ana son ka bayan lokacin kana nan da karfin ka kana son kuɗi kana son dukiya sai ka yi sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce sadakar da ta fi kowace shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara da yayi maganan waɗanda suke cin bashi ba za su biya ba sai Allah madaukakin sarki yace idan ya kasance wato wanda yake cikin kunci ne to a dan saurara maka su wanda yake cikin kuncin amma sai Allah yace amma su yi sadaka shi ya mutu alheri su din su lallaba su ba da sadaka kuma shi yasa Allah madaukakin sarki yace annabi sallallahu alaihi wasallama ka karba daga wajen dukiyoyinsu ana nufin dukiyoyinsu habbar da talakawa ne amma a karɓi sadaka a hannunsu Allah madaukaki sarki ya ce da wannan zaka tsarkake su ka yi musu addu'a sa'annan da shi don addu'arka nutsuwa ne gare su Allah kuma mai ji ne masani ya ku bayan Allah ba shakka mutane suna cikin damuwa suna cikin talauci musamman abu rayuwa ta yau da kullum abin da za a ci gidaje da yawa mutane da yawa wanda da sun fi karfin abin da za su ci yanzu ba su da yadda za su yi wani yana da mata ba ɗaya ba wani mata biyu wani uku wani wasu ƴaƴa ashirin amma zai tashi da safe ya ce ma ba abin da zai karya kuma ba karya yake ba gaskiya ne saboda yanayin tattalin arziki da yanayin da aka samu kai a ciki ta kenan ire-iren waɗannan suna buƙatan a taimaka musu wani kuma a wannan lokacin Allah yake ba shi kuɗi shi Allah madaukaki sarki babu lokaci da ya cire a ko ina shi Allah a inda babu abu ma sai ya baka shi Allah yana baka abin da babu in ya ga dama dan zai mai da shi akwai dan haka ba yana nufin in al'umma ta shiga damuwa wai wasu ba su da shi bane ba haka bane wallahi wasu na da shi ba su san ma me za su siya ba ba san me za su yi da shi ba da haka tsoron Allah su taimaka wa bayin Allah akwai wanda lalle suna cikin damuwa idan mutane suna cikin damuwa irin wannan kuma ya haɗe da rashin lafiya kaga damuwa ta zama biyu akwai wanda za ka ga bai da lafiya ko bai da kuɗi to ya zai yi bai ma da wanda zai taimaka masa har kai da kake da wanda za ka wa wayawa na ɗan taimake ni ya dan baka kai ne kana da gata akwai waɗanda ba su da lafiya ba su da kuɗi ba su da kuma wanda za su iya kira su gaya musu ba su da lafiya da haka haƙƙi ne na al'umma na ƴan uwantaka duk wanda aka sani duk da cewa muna da matsala kaga yadda nake muke rayuwa a masallatan mu yanzu zaka ga kuna rayuwa da mutum shekara goma kuna sahun sallah amma sai ya mutu baka sani ba haka yake faruwa sai ya mutu kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu gabaki daya domin ba haka Allah ya ce a rayuwar musulunci ba ya kamata in bai da lafiya to ya ma in zai da zai bai da lafiya zaka gaishe shi da baka sani ba baka san da ya fito ba shekara goma kuna sau ba ruwanka da shi ba ruwanki da kai haka nan kuke ta kallon juna wannan kuskure ne ya kamata mu yi kokari mu gyara ba haka Allah madaukakin sarki yake so mu rayu ba musulunci yana so mu rayu al'umma guda daya mai jin damuwar ƴan uwarta mai taimakon ƴan uwarta mai jin ƴan uwantaka na musulunci mai ɗaukar nauyin wasu ba karantar su ba mai taimako lalle ana buƙatar taimako annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake kai kawo yake taimakon mata mai takaba da wanda yake taimakon miskini wanda bai da shi matsayin su a wajen Allah kamar wanda ya fita yaƙi ne saboda Allah marwayacin hadisi ya ce ina jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ba shi lada daidai da mutumin da yake sallah bai idar ba ana ba shi lada da daidai da mutumin da yake azumi ba shan ruwa duk mutumin da yake wannan aiki sannan akwai hadisi na abi sayyid al-khudri yake cewa wata rana muna cikin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai wani mutum ya zo akan abun hawansa ya zo yana ta zazzara ido saboda talauci da damuwa da yunwa da ke damunsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai hankalin shi ya tashi yake cewa sahabbai cikin ku duk wanda yake da saura yake da sauran abun hawa wanda baya kai to ya nemi wani dan uwan ya bashi shi yace cikin ku wanda yake da guziri wanda ya san yana da nashi kuma yana da ajiya to ya bawa dan uwansa shi yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga ambatan kayayyaki kayayyaki yace har sai da muka dauka cewa ba mu da haƙƙi akan duk abin da muka rage muka boye duk abin da mu muka ci muka koshi to sauran ƴan uwanmu idan suna da bukata ba haƙƙin mu bane haƙƙin mu haƙƙi su ne mu taimaka musu wannan hadisi ne na Imam Muslim Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin masu mai taimako Allah madaukakin sarki ka azurta mu duniya da lahira Allah ka daukaci musulunci da musulmi Allah ka kasance da kafiri da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وأن الله يجعل له من أمره يسرا ويعجل له يوم القيامة أجرا عباد الله يقول المولى جل شأنه في محكم التنزيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن هذه الآية الكريمة تأمرنا بالتعاون والتناسل والتكاتف والتآزر وأن يكون مجتمعنا الإسلامي مجتمعا متواحدا متعاونا يعين بعضهم بعدا وينصر أحدهم آخر ويجب كل واحد منهم مع أخيه المسلم وخاصة في وقت بالله وعند حلول الشدائد والنكبات والأزمات مثل وقتنا هذا لقد حذرنا الله تبارك وتعالى عن التبعوث عن النصرة ونهانا عن المواقف السلبية مع الآخرين وقت الحاجة فقال جل من قائل علما فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعروف والمعروف هو أن يمنع المسلم عن أخيه المسلم الأشياء التي يحتاجها إليه منه أو يجلبها من عنده ومن حاجته إليها عباد الله إن من الأخلاق الجسيمة التي سرينا بها ويقع كثير فيها هي أن يتعرض أحد من إخواننا الذين نعرف حاجتهم وفقرهم أو مرضهم أو نازلة تحل بهم أو مصيبة أصابهم فنبقى نتعرض عليه ولا يجدون منا غير الكلام عن مصيبتهم وتداول الأكبار عن مرضهم وهاجتهم فلا يرون من يسانده ويجب عند إلى جانبه ويلتمس منهم الموقف الإيجابي المجري ولو لم يقدم لهم شيئا سوى الدعاية لهم الاهتمام بهم والوقوف بالأفعال لا بالأقوال معهم ألم يقل الله جل جلاله إنما المؤمنون إخوة فأين أخوة الإيمان حينما نرى آثار المؤمن تعجب به العواصف وتنزل به النوازل ونحن ننزل له ولا نتفرج عليه ولا نساعده ولا نجد معه في مصيبته ومهنته ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاسل ولا تناجل ولا تباغل ولا تدابر وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهجره رواه مسلم ويقول ايضا افضل الصلاه واتم التسليم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء عباد الله اننا نعتب كثيرا حين نرى في واجهنا بعض المظاهر السيئه التي تدل على ضعف التعاون وقله التكاتف وغياب الاستشعار بالاخرين وتجاهل مسائلهم وما وقع عليهم من البلايا والمصائب هذا مريض يئن ويعرف الناس انه مريض ويسمع الكل عنه قد حل بالمرض الفلاني وانه في هذه الى الاعانه للعلاج والسفر الى الخارج ولولا كلنا إلى ما رحم الله ندادم أخباره ويسمع عن مصيبته دون أن نفكر فيما لا نفكر له وهل بإمكاننا خدمته أو سائله أو التحرك لأجله أو المساهمة في تخفيف معاناة عباد الله كثيرا ما نسمع من شخص فقير أو مريض وهناك أهله وأقرب من أهله ومن أقربائه وأصدقائه من هو ميسور الحال وعنده ما يغنيه ومع ذلك يجب مع أخيه أو صاحبه موقفا سلبيا ولا يقدم له شيئا يلكا وإن قدم له قدم له ما يقدم له الأباعد والغرباء علينا هذا إحلالا للمسؤولية وضعفا الاستشعار معنى الأخوة وتكريما للعون والمساعدة للآخر وخاصة من الأقرباء الذين قال الله فيهم وأولي الأرحام بعدهم أولى ببعض في كتاب الله وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى سره صدقة وصلة كم من جوارنا ومن أهل حارتنا وجيراننا وأبناء مجتمعنا من يصاب بمرض مزمن أو يزول بتقريره هنا وهناك ومن مسجد إلى مسجد ويتعرض عند ذلك لمذلة وإهانة وكأن البلاد خرج من المحسنين والتجار الكبار فأنا دورهم وأنا تذهب الثروات والزكوات كم وكم في البلاد من جمعيات ومؤسسات ورجال المال والأعمال ومع ذلك كله ربما يبقى المريض أشهرا يجمع المال نيرات ونيرات لكي يعالجه أو يسافر لأجل مرضه وربما يموت قبل أن يكتمل المبلغ المطلوب وخاصة إذا كان المبلغ كثيرا وربما يأثم الجميع لذلك إذا حصل التقريب أو التكثير في ذلك لأن هذا من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين فلا يعصمون عباد الله إن الأخ لا يلجأ إلى إخوانه في المسجد ويطلب منهم مساعدته وإعانته غالبا إلا لأن الأبواب أوصلت في وجهه وتم تجاوز أمره من قبل الجبال والفجار فلجأ إلى إخوانه المساكين مثله يستجيد بهم ويستعين بهم فمن, فمن العجز والتفريد أن نتجاهله ولا نقدم له شيئا ولو كان كيدا إن المفروض على كل واحد أن يقدم شيئا ولو بسيطا بقدر يقدر عليه أما أن يقدر الأكثرون من المسجد دون تقديم أي شيء هذا بأننا مذمة وتفريط لأن هذه الحالات معروفة ومعلومة فلا يحملنكم خيانة الخائنين وكذب الكاذبين ألا تصدقوا على المساجين الذين نراهم يقومون عاقب الصلوات في المساجد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إن الذي جعلني أكثر أكثر هذا الموضوع وأجلك هذا الباب هو أننا نرى المبالغ التي يتم جمعها عند الإعلان في إعانة شخص أو مساعدة مريض أو إغاثة مرهوب تكون مبالغا بخيلا جدا وليست بحجم العدد الموجود في المسجد أو غالبيته فهو أننا كلنا منحكون وكلنا متعبون وكلنا لدينا التزامات ومسؤوليات وربما ديون لكن لا بد مع هذا كله من البنيان المرصوص والتكاتف والتعاون وإظهار الأخوة واليد الواهية والأيام دول فيوم لك ويوم عليك عباد الله إن الصدقة من المسكين والمسكين خير عند الله من الصدقة التي يتصدق بها صاحبها الجليل وميسور الحال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شهي تخشى البقر وتعمل الجنان وقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سلكا لهم والله سميع عليم سبحان الله إن معاناة الناس تزداد وظروفهم تشتد تعذرا وأكثر ما يؤلم كثيرا من الأسر اليوم في بلدنا نيجيريا وكافة في شمالها هو الولو الانتقالي المتردي فالبلاد بلد المستويات العالية والأزمات المعيشة وصلت إلى درجات غير مسبوقة والأعمال والأشكال تتآكل وتنقلب شيئا فشيئا مما أدى إلى تفاهة تفاهم تفاهم الأوضاع الاقتصادية المتنجية عدلا وقد أشارت التكاليف الإنسانية إلى أن ملايين الأفراد النيجيريين الشماليين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وأن كثيرا من شعبنا يعيشون تحت خط الفقر فكيف إذا اجتمع الفقر مع المرض وكيف إذا كان المرض مزمنا فحسن الله ونعم الوكيل عباد الله كل هذا لا علاج له إلا التكاتف والتعاون والتعاون والتناصر والإنسان بالمسؤولية الأخوة والاستشعار بالأخوة الإسلامية وحمل هموم الآخرين ودعم المؤسسات الدينية الداخلية للخارجية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على العاملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وآتبه قال وكالنائم لا يبدو وكالصائم لا يبدو رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر اذ جاء رجل على راحلة له فجعل يسره بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل زهر فليعود به على من لا زهر له ومن كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم اللهم اجعلنا من المتصدقين المخلصين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انصرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت واتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحج ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي ولك الحمد ربنا ولك الشكر اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والكافرين اللهم انزل عليهم خيرا ابدي اللهم انزل عليهم خيرا ابدي اللهم انزل عليهم خيرا ابدي سبيل بتجارة من سجين اللهم اجعله كأس معقول إنك سميع قريب مجيب اللهم اهدنا وهد أولادنا اللهم اهدنا وهد أزواجنا اللهم اهدنا وهد إخواننا اللهم اهدنا وهد أصدقائنا اللهم اهدنا وهد جيراننا اللهم هدنا وهد جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة واجعلنا هداة مهتدين وتوفنا مسلمين واهدنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله